من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa masu daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan safiya ta laraba sha shida ga watan rabiu awwal bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha uku ga watan sha ɗaya miladiya bisa kaddarawa dubu biyu da sha tara allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallacin mai albarka don ci gaba da karatu a cikin littafin mu kamar yadda aka saba na sharhu sunna na imam aliyu albarbahari allah madaukakin sarki ya mushi rahama wanda ya bar duniya sama da shekara dubu ɗaya da ɗari da yan kai da rubuta wannan littafin da ikon Allah mun tsaya kan magana ta tamanin da takwas da bakwai yau za mu tashi kan magana tamanin da takwas ina fatan haka ne Allah ta'ala ya taimake mu qala al-mu'allif rahimahullah wa alam anna awwal al-islam shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu malam yace Allah ya mushi rahama wa alam ka sani ya kai dan uwa musulmi anna awwal al-islam farkon abin da ke musulunci ma'ana farkon abin da ya sa mutum ya tabbata musulmi shahadatu Allah ilaha illallah shine shaida ba wanda ya cancanci bauta sai Allah subhanahu wata'ala wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida ya tabbatar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu ko manzon Allah ne قال صلى الله قال رضي الله رحمه الله ما لن يفعل الله يمشي رحمة وعلم كسني أيها المسلم يا كيدن أوا مسلمي يا طالب العلم يا كيمي نيمان علمي أي تحقق وتبين أن أول الإسلام شهادة الله إله إلا الله كتبتر كبينر كفتر فيلي كسنتوا أقوى يسني farkon abu da zai sa mutum ya zanto musulmi shine mutum ya shaida ba wanda ya cancanci bauta sai Allah madaukakin sarki ya shaida ya tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne kuma rukunul awwal wannan sune rukuni na farko min arkanil islam a cikin rukunna na musulunci kama fi hadisi jibril alaihi salatu wassalam kamar yanda yazo a hadisin jibrilu alaihi salatu wasalam lamma sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da mala'ika jibril ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala mala'ika yace akbirni anil islam nazo in tambaye ka ka gaya min ka bani labari menene musulunci in san musulunci saboda ina son in zanto musulmi ya kamata kafin ka zanto musulmi ka san menene musulunci ko kuma kana musulmi a tare kakka ce maka menene musulunci ka faɗi abin da ake kira musulunci da yawa daga cikin musulmai da za ka tare su hakan zai baka mamaki wata ran an saka intabiyu da waɗansu samari manya-manya sai aka kira ne a wajen a wajen cewa duk wanda ya zo za a masa intabiyu akan wani abu ne idan ya je wajen wancan ya je wajen wancan shi ke na ya haye sai na tsara cikin abin da zan tambaya in mutum ya zo in tsaya zan tambaye shi mai addinin ka tare cewa na san musulmi ne kowa babu wanda ba musulmi a cikin musulunci zan tambaye shi to me musulunci shikenan sai ga wannan ya buga can gurin wannan ya buga can gurin wani kuma sai ya rasa me zai ina fatan ana fahimta to kaga kenan babu shakka dukkan musulmi ne amma yana da kyau aka tare ni da wani wanda ba musulmi bai tare ne ce mun kai mu yi addinin kai ce musulunci to miye musulunci sai in ce masa ne kaga ya kamata in san menene kaga abu ne mai sauki wanda kowa ya sani amma ko mutum ba zai iya faɗa ba saboda me bai tsaya ya karanta ya sani ba amma da an da ka dosa na abin sai ka ji ko mutum ya iya zai sani na ce me musulunci ko ya mutum ya yi shiru wani ya ce kaza wani ya ce kaza in ka ji abin da wani zai ce ka abin ya baka mamaki to ba abin mamaki bane ya kamata a tsaya kowa ya sani mala'ika ne ya zo ta ma annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda ana son kowa ya san haka matanmu da mazanmu tana ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mala'ikan ya tafi a sura ta mutum ya zo sai ce innahu jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum abinda ya kawo shi ya koyar da ku al'amarin addinin da ya zo a sura ta mutum ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam menene musulunci sai manzon Allah ta sanar ce masa an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم الرمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا كم هو مسلمي wannan shine musulunci in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sadiqul masduq shugaba cikin mala'iku yake tambaye shugaban halittu gabaki daya akan cewa menene musulunci sai ce masa musulunci shine kashe da ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ka shaida annabi muhammad banzon Allah ne wa tuqimu salata ka tsayar da sallah akan lokutanta wa tu'ti zakata ka bada zakka wa tasumu ramadan kai azumi wata ramadan wa tahujja albayta kai hajji dakin Allah idan salata ilahi sabila idan ka samu guzurin da zai kai ka wannan shine musulunci to amma da yawa akwai wayanda basu gama yadda da ba su gama shaida cewa ba wanda ya cancanci bauta sai Allah ba suna ganin cewa akwai wanda za a bauta wanda ba Allah ba ba su ba gama yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba saboda dokan da ya bayar ba ita ake bi ba ba su tsaye da sallah akan lokaci suna kallon sallar ma wata aba ce wacce in ka ga dama ka yi in ka riga dama ka bari akwai wanda azumi ma ko ba su amma tare da haka suna tuciyan su musulmi ne har ma in baka cikin wani tsarin su kai ba musulmi bane ba yan uwa musulmi mun dai jimi ne ne musulunci ko to mai da hankalin mu fa shahadata ne awwalu ma yud'a ilayhi an-nas shaida ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da aikin Allah ne wannan shine farkon abin da ake kiran mutane zuwa gare shi wato kafin ka dora mutane akan komai ka dora su akan su tabbatar da Allah shi kadai ne abin bauta su tabbatar da kadaitar da annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya za mu jiya ne ake kadaita manzo Allah san da biyayya qala sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace umirtu an uqatilan nas an umarce ni in yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illa allah har sai sun faɗi la ilaha illa allah ma'ana sun tabbatar da ma'anarta fa iza qaluha idan suka faɗa asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun tsare jinin su sun bawa jinin su kariya ba za a yake su ba dukiyansu ba za a taba shi ba sai dai da haƙƙin musulunci ma'ana sun yi wani abin da musulunci zai musu hukunci a kai to shi ne abin da za a yi hukunci a kai wa hisabuhum alallah binciken aikin su sauran kuma yana wajen Allah madaukakin sarki tunda sun musulunta ne shine abin da ake nema a waje na duk wanda ya musulunta shikenan walamma arsala mu'azan ila al-yamani lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aika ma'azu dan jabal zuwa ƙasar yaman قال له النبي صلى الله عليه وسلم يتي ومعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يتي ومعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب إن ذا تورا كنا إن ذاك إن متانيني ahadu kitabin ma'ana sun yi karatu dole sai da shi za su iya maka jayayya in ba ka mai da hankali ba a kasa gane kai ma kanka su jefa maka wani shubuha a cikin zuciyanka dole sai ka tsaya ka yi shiri sai ka kwamu don haka aka tura ma'azu saboda me shine a'lamun nasu bil halali wal harami ya fi kowa sanin halal da haram sai da aka duba gogagge annabi sallallahu alaihi ya tura shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi ya zanto farkon abin da zaka fara kiran su akai in ka tafi shahadatu Allah ilaha illallah su yadda su shaida ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah wa anna muhammadar rasulullah su tabbata su shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne dan aikin Allah ne fa hazihi awwalu ma yud'a ilayhi an-nas wannan shine farkon abin da za a fara kiran mutane akai li'annahu huwa al-madkalu ila dinil islam shine mashiga a addinin musulunci duk wanda ya shirya la ilaha illallah ya shirya muhammadin rasulullah to karamniya da hayaniya za ta yi sauƙi cikin al'amarinsa wallahi uwa musulmi abin da yake kawo mana wannan yake kawo mana tashin hankali da shiga damuwa da kaza da kaza an ki tabbatar da la ilaha illallah an ki tabbatar da muhammadin rasulullah kuma an faɗi cewa ana tare da la ilaha illallah ana tare da muhammadin rasulullah dole za a samu matsala wannan yaudara ne ga Allah subhanahu wataala ina fata an an fahimta shi wanda da tun bai sa ma a kai ba bai yadda ba to na shi tan mai sauki ne tsakanin shi da Allah madaukakin sarki ne in ya je lahira Allah ya san inda zai sa shi gare to amma wanda ke cikin musulmi da sunan musulunci to nan ne dole a samu matsala fitina kuma ta ta hada kowa da kowa Allah ta'ala ya tsare mu amma man yata hawalu bit tauhid duk mutumin da yake walakantar da tauhidi wala ya hatamu bihi baya mai da hankali a kansa min ashabid da'awat masu kira zuwa ga addini aw manahijid da'awiyya almu'asira ko kuma hanyoyi na kira na zamani akwai hanyoyi da yawa babu zancen tabbatar da tauhidi saboda me suna ganin an ce za a dawa tabbatar da tauhidi to su masu kiran ba za a girma masu ba sau da yawa kuma su girma masu ake suna son a girma masu ne ba za a girma malamansu ba saboda me in aka tabbatar da Allah kaɗai za a bautawa to babu wani wanda ya samu haƙƙin bauta to don haka ba za su kira zuwa ga tauhidin da za a bautawa Allah madaukakin sarki shi kaɗai ba saboda in kowa ya san Allah shi kaɗai za a bautawa ba za su kira zuwa ga tauhidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kaɗai ta yi shi kaɗai da manzanci a kaɗai ta yi shi kaɗai da biyayya da bin abin da ya ce duk wanda ba shi ba a bar shi idan ba ya ya shigo ya kurda karkashin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to kuma in sun yi wannan wa'ansun su manyan su ba za su samu shiga ba don haka suke fada da la ilaha illallah suke fada da muhammadu rasulullah a fakaice da sunan kuma la ilaha illallah muhammadu rasulullah sun mai hankali in ya duba ya sani Allah ta'ala ya zare mu fahaza mukhalifun li hadha al-asl al-azim to irin wancan kira ya saba wannan asali wanda yake mai girma walaysa al-maqsud min ash-shahadatayn ba wai manufa kadai wajen fadin la ilaha illallah muhammadur rasulullah at-talaffuz bihi ma faqat ba ana nufin kadai ka fadi la ilaha illallah ba ka fadi muhammadur rasulullah ina fatan ana fahimta fadin mai kyau ne amma ba shine kadai manufa ba lakinal maqsuda abin nufi a talaffuzu bihima ka furta su ma'a ma'arifati ma'anahuma kuma ka san ma'anar la ilaha illallah ka san ma'anar rasulullah wal amalu bi muqtadahuma kuma kai aiki da abin da suka hukunta wannan shine abin da ke kan kowane musulmi amma dan ka kwana kana faɗin la ilaha illallah baka san ma'anarta ba baka aiki da abin da ta kunsa to lallai Allah ta'ala ya sauke baka kan tsari dole sai an faɗi la ilaha illallah abu mai kyau ya fi komai kyau a kuma san ma'anar la ilaha illallah abu mai kyau ya fi komai kyau a yi aiki da abin da la ilaha illallah take hukuntawa muhammadu rasulullah ke hukuntawa to shine babban abin da ya fi komai kyau lakin sai dai man shahida allah ilaha illallah duk wanda ya shaida ba wanda ya cancanci bauta sai allah wa anna muhammadin rasul muhammadin rasulullah kuma annabi muhammad ma'aikin Allah ne fa innahu yuqbalu minhu za a karbi wannan da ya faɗa yana cewa la ilaha illallah muhammadin rasulullah musulmi ne fa in istaqama alaihi ma fa huwa almuslim in ya tsaya kan su musulmi ne na kwarai wa in zahara minhu ma yunaqiduhuma fa innahu yakunu murtaddan idan ya bayyana a tattare da shi abinda zai warware la ilaha illallah muhammadu rasulullah sunan shi wanda ya rubde ba addinin musulunci wa ma'ana shahadatu Allah ilaha illallah ma'ana shahadatu Allah ilaha illallah an ta'ata kida bi qalbika ka kudirce a zuciyanka wa an tanqika bi lisanika ka furta da zuciyanka wa takirru wa ta'a wa ta'tarifa ka tabbatar ka fada bi annahu la yastahiqqu al-ibadata illa Allah ba wanda ya cancanci bauta in an yi masa bautan ta yi sai Allah madaukakin sarki wa anna kullu ma'budin siwahu batilun duk abin da aka bauta wa ba Allah ba ƙarya ne ba sacce ne kowane ne ko menene wa ibadatuhu batila ba abin nan bautansa ba tacciya ce qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir a suratul hajj Allah madaukakin sarki yake cewa zalika bi anna allaha huwa al-haq wannan fa ku sani Allah madaukakin sarki shine ubangiji na gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi wanda suke kira suke bautawa kuma bayan Allah huwa al-badilu ƙarya ne wa anna allaha huwa al-aliyyu al kabir Allah madaukakin sarki shine al-aliyyu madaukaki al-kabir wanda yake mai girma Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'ana shahadati anna muhammadar rasulullah ma'ana shahada cewa anna muhammadar rasulullah an ta'atarifa zahiran wa badinan ka fada ka furta a zahiri da boye bi annahu rasulullahi cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan aikin Allah ne amma mayyan digu bi lisanihi wanda ke fada da harshen sa huwa la ya'tarifu fi batinihi a badinin sa babu bi risalati da manzancin manzon Allah sallama fa haza munafiqun wannan sunan shi munafiki ne qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah madaukakin sarki yace idza ja'aka almunafiquna idan yayin da munafikai suka zo maka qalu abinda suke ce da kai nashhadu innaka larasulullah mun shi da kai manzon Allah ne kai dan aikin Allah ne mu naka ne ya manzon Allah wallahu ya alamu innaka la rasul Allah ta'ala ya san kai manzo ne kafin ma su fada amma wallahu yashhadu Allah ta'ala ya shirya ya tabbatar innal munafiqina lakazibun lalle munafikai makaryata ne fadin su muhammadur rasulullah fadin su innaka la rasulullah maganan gaskiya ne amma makaryata ne ba har zuci bane ba saboda me yasa ba su aiki da abin da manzon Allah sallallahu ya koyar yau kai ma dan ka ce Muhammadur Rasulullah ne kace kai na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai kuma baka aiki da abin da manzon Allah sallallahu ya koyar to kai makaryaci ne gahi nan idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah kai tsaye kowa ya gaban da suke zuwa su fada Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka larasulu hakan kai manzon Allah ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun amma kuma su me magariyata ne yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fada da bakunan su abinda babu shi a cikin zuciyansu zuciyansu ba tabbatar da muhammadur rasulullah ba a fadan ne muhammadu ake fadi sallallahu alaihi wasallam amma manufar ita ce kuma ta wani ne ta daban ina fata ana fahimta a bakin manzon Allah ake ambata amma manufar ba ta manzon Allah ba ce ba ina fatan ana fahimta bai ta kallasu ma'anar shahadati anna muhammadar rasulullah fi da'atihi fi ma akbara fi da'atun fi ma akbara wa tasdiquhu fi ma akbara fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akbara wa islabi ma laha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allah illa bima shara'a mala yace zamu ciro ma'anar shahadati anna muhammadar rasulullah wajen yi masa da'a cikin abin da ya umarni duk abin da ya ce a yi kana yi wa tasdiquhu fi ma akbara duk abin da ya ba labari ka gazgata wacce na bi ma laha anhu wazajar aka nisanci abin da ya hana ya tsawatar kuma zanto wa Allah yi ubadallahu kar a bauta wa Allah illa bi ma shari'a sai da abin da manzo Allah sani ya shar'anta wannan shine ke tabbatar da kashe da Muhammadur Rasulullah ina fatan ana fahimta sallallahu alaihi sallam. mata da mazan mu dole sai mu masa da'a cikin umarninsa mun gaggata shi cikin abin da ya ba labari muka nisanci duk abin da aka ce ya hana ya tsawatar kuma abu na ƙarshe mafi girma kar kowa ya bauta wa Allah da sunan samun lada sai dai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya shar'anta shi amma dan kana son lada an sa ka bauta wa Allah da wani abu don neman lada ba manzon Allah sallallahu alaihi shar'anta ba to fa baka ma yadda kai Muhammadur Rasulullah bane ina fatan ana fahimta duk wanda yake bauta wa Allah da abinda ba manzon Allah sallallahu alaihi ya shar'anta shi ba to wannan baya da'a ga manzon Allah kuma baya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana yin abin da manzon Allah ya hana ko bai yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi ne dole sai ka bauta wa Allah da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shar'anta kafin nan Allah ta'ala ya karba don haka idan an ji ana koran wayansu a bakin ruwan alkautara annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce al'umma ta ne mala'iku su ce a'a qad baddalu ba'daka sun canza gayyaru baddalu wa gayyaru sun canza bayan da kace ayi akai ba kuma Allah ta'ala yana karban abin da aka yi ne bisa ga yadda ka shar'anta shi in ba haka ba Allah ta'ala baya karba da'atuhu fi ma amara yi masa da'a cikin abin da ya umarni fa iza amara ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam bi amrin fa innaka tamtasiluhu idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umarni da wani abu to lalle abin da ke wajibi kanka kai kokarin bin wannan abin ka aikata shi don Allah ta'ala yana cewa wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الكيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا a suratu ahzabi Allah madaukakin sarki yake cewa bai dace ba ga mumuni namiji ko mumuna mace bai yiwa idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzonsa suka hukunta wani al'amari ayyako lahumul khiyaratu min amrihim a ce akwai zaɓi ga mutumin da ke mummuni ne ko muna akan umarnin manzon Allah akan umarnin Allah ko kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da aka ce ayi addini ya tabbatar to shine zaka yi sai ka samu lada amma da zaran ka kirkiri naka kaga shine da samun lada yanzu ba kai ba Allah ba kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki yace wa may ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqad dalla dalalan mubina haƙiƙa ya bata bata wacce take a bayyana a fili kuru-kuru dukkan abin da kake yi ba Allah ne yace ai ba manzon Allah ne yace ai ba da sunan addini wannan al'amarin bata ne tasdiquhu fi ma akbara gaggata annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya bada labarin sa أكبر صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمور الغيب الماضية والمستقبلة والمستقبلة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر يا بال الأباري عن أشياء غابوا wanda suka safi al'amurra ne na gaibi abin da ya wuce da abin da zai faru nan gaba annabi sallallahu ya yi ta ba da labari abubuwan da suka faru da annabawan baya da annabawan da suka wuce a baya wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wama kunta ladayhim iz yaktasimuna lokacin da suke jayayyan wa zai reni maryam suke kaza ai baka nan amma gashi nan an baka labari Allah ya ce zalika min anba'il gaibi nuhihi ilayka labarin gaibu ne abinda baka nan akai shine yanzu muke baka labari kai kuma sai ka faɗi yanda abin yake za su tambaye ka wa yas'alunaka an zilkar raini qul sa'atlu alaykum minhu zikra ya ci gaba da bada labari za a tambayi annabi sallallahu abubuwa da yawa Allah subhanahu wata'ala sai ya bashi labari akan yanda abin yake to wajibi ne ka gaskata manzon Allah sallallahu ga duk abin da ya bada labari wal mustaqbala abin da zai faru nan gaba da manzon Allah sallallahu ya bada labari ka gaskata ka amince fa yusaddaqu fi ma akbara bihi sallallahu alaihi wa sallama ana gaskata cikin abin da ya bada labari don mai wahuwa layan iko anil hawa shi bai faɗin son ransa bai faɗin magana son zuciya in huwa illa wahayyuha Allah madaukakin sarki shi ya faɗa a suratul najmi wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha bai faɗin son ransa ko abin da yake ga ya dace da zuciyarsa a duk abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai shine yace ya faɗa fa akbaruhu sallallahu alaihi wa sallama sidqun wa yaqinun labaran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar duka gaskiya ne kuma tabbas ne la yatadarraku ilaiha shakkun ba babu shakka a ciki ba tunanin shakka a ciki idza sahhat anhu sallallahu alaihi wa sallama in ya tabbata ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajtinabu ma naha anhu wajajar nisantar abin da ya hana ya tsawatar istinabu ma naha anhu rasul sallama in uwa nisantar abin da annabi sallallahu ya hana ya tsawatar wa zalika liqaulihi ta'ala wannan kuma saboda fadin Allah madaukakin sarki wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum fan wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma atakumur rasul abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku da shi fa kuzuhu ku karba hannu biyu ku rike nan ne alkhairi wa ma nahakum anhu duk abinda ya hare ku fantahu ku hanu sharri ne duk abinda ya hana ku don haka fattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah inna allaha shadidul iqab Allah subhanahu wa ta'ala mai tsanin ukuba ne ga dukkan mutumin da ya saba masa fadin sa da yace wa Allah yubadallahu illa bima shara'a kana bautawa annabi aka bautawa Allah sai abinda shari'ar manzon Allah ma shara'ahu rasul sallallahu alaihi muballiga anillahi jalla wa ala abinda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya sharanta daga Allah madaukakin sarki ya karbo zai isar da shi zuwa ga mutane wa haza yanfil bid'a kenan bautawa Allah madaukakin sarki da abinda manzon Allah sunan shar'anta yana kore bid'a wal muhdathat da ababan da aka kirkira aka farar da su a cikin addini wanda babu su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu a lokacin sahabbansa babu a lokacin tabi'ai babu a lokacin tabi'u tabi'ina wannan yana kore irin wa'annan ababen والخرافات التي لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لقرية تقرية أبا بند أكي كرقرة أتي الديني لي وعند النبي صلى الله عليه وسلم لقيبه أمر إذا اكتشبا قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما من عمل عملا دون دي أيكة ولا أيكي دنيما لا ليس عليه أمرنا babu umarnin mu a ciki manzon Allah sun bai san aikin ba bai ce ai ba bai tabbatar ba fahuwa raddun an mayar masa yi yake amma Allah ta'ala baya karba duk yawan masu yi kuma duk girman mai yi a wani ruwaya ya ce man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu duk wanda ya kirkira ya fara a cikin al'amarin musulunci ya fito da wani abu ma laysa minhu abinda ba cikin addini yake ba babu a qur'ani babu a hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam babu a littattafai na fiqh na magabata ko kwaya ɗaya babu annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun an maida masa yana yi ne Allah madaukakin sarki ba zai karba ba Allah ta'ala ya zare mu wa iyyakum wa muhdathatil umur a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abin ji abin ji irbadi bin sariya annabi sallallahu alaihi wasallam gargadi yayi yace iyyaku ina muku gargadi wa muhdathatil umuri kirkiran abubuwa sababbin al'amurra cikin addini wanda addini bai tabbatar da su ba sun su ba baya wal alaikum bi sunnati ina muku umarni ku riki sunnata abinda annabi sallallahu alaihi ya faɗa yake za a shiga aljanna da shi in ka rike shi ya ishe ka wallahi ka kama wani wanda ba shi ba to ka jefa kanka cikin asara kin jefa kanki cikin asara don me shi Allah ta'ala yana karban abin da yace ayi ne bai karban abin da bai ce ayi ba ko da mutanen duniya sun kalli abin yana da kyau yace wa sunnatul khulafa'ir rashidin kuriki sunnoni na sunnonin kalifofi na shiryayyu almahdiyin marshiriyawa addu alaiha bin nawajiz kenan ko min ba'di a bayan bane nan kuriki sunnar waye kalifofi na shiryayyu hanyar abubakar hanyar umar hanyar usman hanyar aliyu dan abi talib Allah ya kara musu yadda ga baki daya addinin kai zanto abinda suka sani suke aikatawa ne suka aiwatar ne don sun fika kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su suke da garanti suke da tabbas tamassaku biha ku yi riko da hanya ta da hanyar sahabbai na kalifofi na wa addu alaiha bin nawajizi ku yi riko da fiko da fikokin ku wa iyyakum mudasatil umur ila mu gargadi ku nisanci sababen ababe ababen da an kirkira aka saka addini fa inna kullu muhdathatin bid'a duk wani sabon abu da aka kirkiro aka sa aka ce addini ne bid'a ne wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a kuma bata ce wa kulli ibadatin duk wata ibada da dan adam zai aikata mace ko namiji yaro ko babba lam yashra'a har rasul sallallahu alaihi wa sallam ya zanto kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi ya shar'anta ba fa hiya batila wannan annan abin nan ibadar batacciya ce wala sawaba fiha babu lada a cikinta bal fi hal ism bari ma zunubi za a samu da yawa ana yin abu da sunan samun lada maimakon a samu lada zunubi ma ake samu saboda ne saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne saba wa kalifofinsa ne saba wa sahabbai ne saba wa malaman musulunci na farko ne li'anna hadi'a saboda kirkira ne daga ina daga abin nan addini wal bid'a tub'idu anillah ita kuma kullum bid'a tana ƙara nesantar da mai yin bid'a kusa da Allah ina fatan ana fahimta duk wanda ya kama hanya ta bid'a wallahi zai nisanci Allah da hakan nan ne waɗansu ba ruwansu za su iya gaya wa Allah subhanahu wata'ala kowace irin kalma ta fito a bakinsu da hakan nan ne mutum in ya zo zai haɗa wani shi da manzon Allah sallama komai zai iya faɗa akan wannan kaga kenan me bid'a ta kawo haka da wasa da wargi a hankali a hankali mutum ya waye gari yana nesantar da kanshi daga Allah maɗaukakin sarki don me ya rike wani ba Allah ba ya rike wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai samu shirya a wajen shi wala tuqarribu ila Allah azza wa jalla har abada dan bid'a ba zai je kusa da Allah ba saboda me dan bid'a fada yake da abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta to kaga kuma dan bid'a zai baye ne da me da Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya taimake mu mala yace wa fadin sa yace wa alam anna awwalul islam shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hadha rukunul awwal wannan shine rukuni na farko wa huwa al madkal shine mashigan musulunci kamar yadda aka faɗa summa yati ba'dahu as-salatu sannan bayan wannan ka tabbatar sai kuma tsayar da sallah akan lokaci da rukunnanta da duk wani abin da ya tabbata a sallah ina fatan ana fahimta bayan mutun ya shaida wannan a ganka sallan azhar la'asar magriba isha'i asuba da kai ake a masallaci kuma kayo ne biya zaka santa amma wallahi akwai wanda bai sallah amma kuma shi na manzon Allah ne ya zama da fuskin kyan ina fatan ana fahimta akwai wanda yanzu ba za ka ga an kira sallah ne da hankali shi sallah ba shiga cikin la'isa ba kuma shi na manzon Allah ne wannan maganan gaskiya ne wallahi wannan maganan ba gaskiya bane ba ina fatan ana fahimta sun ya ci ba da hun zaka sannan kuma zakka ta biyu bayan wannan ka ce kai na manzo Allah ya baka sallah ai ka faɗa abin da ba haka ba kenan sannan zakka ta biyo baya summa sawmur ramadana sannan azumin watan ramadan ya biyo baya summa hajjul baitullahil haram sannan hajjin dakin Allah ne alfarma summa baqiyatu shara'i din sannan sauran ababen addini shari'o'i na addini kullu ha dukkan ta tabi'atul lishahadataini suna biyo bayan shaida ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaida ba wanda ya cancanci bauta kuma tabbatar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ina fatan ana fahimta dan uwa musulmi wannan shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kowa ya mai da hankali mata da maza idan to kaida da wannan to kana bin umarnin Allah ne kana bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da aka kawo aka ce maka addini ne to karka yadda ka shiga cikin sa in dai ba ya zo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba idan ba haka ba kuma zaka ba kanka wahala ne sai ka je an tara ya zanto haba'an mansura wallahi mala'iku da buloli za su kore ka daga nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da zai faɗa fasuhukan fasuhukan shine kawai abin da zai faɗa ka samu nisanta daga rahaman Allah a kore ka a kore ka shikenan ba kai ba rahaman Allah don me ka ki tsayawa kan inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi ka ki tsayawa kan abinda Qur'ani ya tabbatar abinda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi tabbatar an ciro maka wani abu wanda ba addini ba ka dauke shi da sunan addini Allah madaukakin sarki ya tsare mu har ma kana kwatanta shi da abinda addini shari'a ta tabbatar don haka malamai suka ce duk wata bid'a idan ta zo to sai ta tafiyar da sunna kwatankwacinta ba taba zama guri daya to don haka za ka ga da yawa suna hada abinda shari'a tabbatar da shi da abinda shari'a ba tabbatar da shi ba a san shi ba sai a hada a ce gwanda shi ma da wanda shari'a tabbatar yace wa annama qala Allahu kama qala wala kulfa lima qala wa huwa inda ma qala wa annama qala Allah lalle duk abinda Allah ta'ala ya faɗa kama qala haka nan yake inda Allah ya faɗe shi wala kulfa lima qala babu sabawa ga duk abinda Allah ta'ala ya faɗa wa huwa inda ma qala al'amarin yana nan gurin da Allah ta'ala ya faɗe shi ma qala Allah jalla wa ala abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa fa innahu kama qala yana nan kamar yadda Allah ya faɗe shi la ya tadarraku ilaihi shakkun abadan har abada shakka ba ta nasuwa ba ta fada ba ciki qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man asdaqu minallahi hadisa wa yace Allah gaskiyar zance babu shi wa man asdaqu minallahi qila wa yace Allah gaskiyar magana babu Allah ta'ala shine mafi gaskiyar magana qauluhul haqq maganansa gaskiya ne zalika bi anna allaha huwal haqq shi kanshi gaskiya ne ina fatan ana fahimta ai la ahada azdaqu min allahi babu wani wanda yafi Allah gaskiya subhanahu wa ta'ala wa idza wa'ada subhanahu idan Allah ta'ala ya alƙawari wa'adan alƙawari zai bada wani abu fa innahu la yukhlifu Allah ta'ala bai saba shi don haka yace wa'ada Allah la yukhlifu Allahu wa'ada alkawarin Allah Allah madaukakin sarki bai saba alkawarin da yayi cewa zai ba wanda zai bawa fa iza wa'ada fa innahu la yukhlifu wa'dahu idan Allah ta'ala yayi alkawari lalle alkawarin Allah baya saba shi wa iza tawa'ada idan kuma yayi alkawarin azaba faqad yafu anhu subhanahu wa ta'ala wal lokaci Allah in ya ga dama yana yafewa fa hunaka farqun bainal wa'd wat tawaqqi akwai bambanci tsakanin alkawarin Allah zai bawa mutum abu wanda zai ji daɗi da kuma alƙawarin narkon azaba da zai wa mutum alwa'adu la ya takallafu abadan har abada an Allah ya ce zai bada to babu wani abin da zai sa Allah ya canza la yubaddalu alqawla ladayya ba a canzawa in yace zai bada mun karanta sati da ya gabata ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji an bai salloli guda 50 ya nemi rage amma da aka rage ladan da aka ce za a bada Allah madaukakin sarki bai rage ta ba tare da cewa adadin rakawoyi na sallan sun ragu yawan sallan ta ragu daga hamsin ta dawo biyar amma abin da ake badawa Allah ta'ala bai ragewa ina fatan ana fahimta amma at-tawaqqut amma narko alƙawarin azaba fallahu jalla wa ala Allah wanda ya girma da huka kada ya afu yana yafewa wa yasma yayi rangwame وقد لا يقع الوعيد رحمة منه سبحانه وتعالى وفضلا منه سبحانه وتعالى سو ديوا abinda Allah madaukakin sarki ya alƙawarin zai yi na narkon azaba idan mutum ya tuba ko in ya ga dama Allah sai ya yafe mutum dan tausayi irin nashi rahama ta subhanahu wata'ala halala ce ta Allah subhanahu wata'ala kawai sai ce na yafe Allah madaukakin sarki zai kadaita da bawansa a ranar tashin alkiyama sai ce ga abu kaza da abu kaza da abu kaza duka kayi bawa ya gani ya tabbatar da yayi wannan kuma nogo nogo in an jefa wannan a cikin ayyukansa zai tafi wuta ne sai Allah ta'ala zai ce na sitirce ka a duniya don haka yau ma alkiyama na gafarta maka na yafe maka ta haka sai bawa ya samu ya wuce ina fatan ana fahimta don haka Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya Allah ya Allah ya kara mata yadda la yake wa man nukisa fil hisab man nukisa hisabu uziba fil nar au kama kala duk wanda aka masa uqab a bincike a kiyama sai Allah ya masa azaba a wuta kowane ne babu wanda ba wannan ba sai dai Allah zai bincika sai ka gani sai ce ya yafe maka shikenan magana ta gare fadin sai ce wal imanu bi shara'i kullaha imani da shari'o'in Allah dukansu yajibul imanu bi shara'i allati anzalaha Allahu ala rusulihi wajibi ne yi imani da shari'o'i da Allah madaukakin sarki ya saukar wa manzanninsa kulliha dukkan shari'a ijmalan fil ijmal abunda tazo a dunkule a dunkule wa tafsilan fit tafsil gunna tazo rarrabe a rarrabe Allah madaukakin sarki yace qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب وما أوتي موسى وإيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الله مدوكين سركية قولوا آمنا بالله كده كتير مني إيماني دا الله وما أنزل إلينا دا أبن دا أكا سوق المنا wa ma unzila ila ibrahim da abin da aka saukar wa annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaqa da annabi yaquba da jikokinsu wa ma utiya musa wa isa kuma kun yi imani da abin da aka ba wa annabi musa na taura da abin da aka ba wa annabi isa alaihi salatu alaihi masalatu wasalam na injila wa ma utiyan nabiyuna min rabbi da duk abin da aka ba wa annabawa daga wajen ubangijin su la nufarriqu baina ahadin minhum ba za mu rabe tsakanin ɗaya daga cikin su ba mu ce mun yarda da wani ba bai yarda da wani ba wa nahnu lahu muslimun kuma mun miƙa wuya zuwa gare shi a suratul baqara a wani guri a suratul ali imran yake cewa qul amanna billahi وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباد وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم فنحن نؤمن بالشرائع الإلهية جميعها من إيمان الشريوين da suka zo daga Allah dukanta wa nu'minu bi anna Allah jalla wa ala mun yi imani Allah wanda ya dauka ya girmama ya shir'u li kulli waqtin ma yunasibuhu Allah ta'ala yana shar'antawa kowane lokaci ko ta al'umma abin da ya dace da ita summa yansaku zalika bi shari'atin ukra sai a shafe wannan shari'a da wata shari'a ta daban tunasibul ladina ja'u min ba'di min ba'du min ba'du sadati da wanda suka zo a baya alamma bu isa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jaa bi shari'atin ratika annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo shari'a tabbatacciya ila an taquma sa'a ila an taquma sa'a har alkiyama ta tsaya shari'ar manzon Allah duk abin da kan aka yi addini shine addini a yau har alkiyama ta tsaya babu wani sabon abu in ka kawo sabon abu wanda ba sun hitan ba wallahi Allah ba zai karbe shi ba imam malik Allah ta'ala masa rama yake cewa duk abin da ba addini ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi sallam a yanzu bai taba zama addini ba tun a lokacin shi yake faɗin wannan sama da shekara dubu wala tugayyaru abadan ba a canza shari'ar nan ta addinin musulunci har abada abin da ke cikin qur'ani da sunnan manzon Allah shine abin da kowa zai bi wanda ba shi yayi ba ya bata salihatin likulli zamanin wa makanin ya dace a kowane zamani da kowane guri ƙur'ani shine abin da ya dace ina kuma lokacin abin da lokaci yayi zan tsaya ran abin na faɗi daidai ka sani da ganin daman Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya bamu lada ga baki daya wanda kuskure ko cin harshe ne da shi inda karanci ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana ga baki daya Allah nuna mana gaskiya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon kauce mata dukkan abin da yake na kuskure ne Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ta'ala ka taimake mu akan da aikin gwamnatin mu da noman mu Allah ta'ala ka sanya mana albarka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh